أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin ash-shama'ilul muhammadiyya na Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala a littafin da ke bayani game da dabi'u na halitta da kuma halaye na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gabankatar game da wato karantar wannan annabi da kuma sanin hakikanin shi da kuma wato yin koyi da shi wanda wannan zai kasance shi ne sababin tsira duniya da lahira a wannan darasi namu shi ne darasi na takwas a cikin wannan littafi mai albarka yau za mu tashi babi na hudu babu ma ja'a fi tarajjuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baban da ya zo yake bayani game da tarajjul ko a ce attarajjul ko a ce attarjil kowanne mana aka faɗa a larabci ya yi daidai sai dai imamu turmiri wato ya yi amfani da tarajjul ganin cewa mafi yawan hadisan da suka zo suna zawa da wannan siga ko kuma da wannan wato kalima na tarajjul idan aka ce at-tarajjul ko kuma at-tarjim shine tasrihu sha'r wa tahsinuhu wa tanzifuhu wal inayatu bihi shine ma'ana tarajjul ma'ana sarce kai gashin kai da kyautata shi da tsabtace shi da kuma kula da shi haka wannan baban zai mana bayani ne game da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kula da gashin kanshi al-imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa wato shi wannan at-tarajjul ko kula da kai ko da gashin kai yace wa huwa min babin nazafati wa qad nadaba ilayhi shari'u wato shi wannan yana daga cikin baban tsafta wanda kuma shi wannan tsaftan shari'a ko kuma a musulunce an kwadaitar da mu game da yin tsafta nassosi daban-daban ayoyi na ƙur'ani da kuma da saman zo sallallahu alaihi wasallama umuman musulunci yana kira zuwa ga tsafta kuma hadisi ya inganta wanda Abu Dawud rahimahullahu ta'ala ya fitar da shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa man kana lahu sha'ar falyukrim idan mutumin da ya kasance yana da gashi to ya girmama wannan gashi mana girmama shi shine a tsabtace shi da sarce shi da wanke shi da shafa mishi mai kamar yadda zamu gani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yi daga kamar yadda ya gabata cewa shi asali a bar gashin kai wannan mubah ne in ka ga dama ka bari in ka ga dama kakka bari amma mun ce anan wato al'adan mutanen wurin shi yake hukunta me ya kamata ka yi domin yana daga cikin sunanul adat baya daga cikin sunanul ibadat shi barin gashin ina ta fahimta to amma idan har ka bar shi to kuma umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma ka ka karrama shi mana ka tsabtace shi ka yi mishi irin abin da ya dace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ka bar shi mubaha ne amma an ka bar shi wajibi ne ka rika kula da shi haramun ne ka bar shi kaca kaca da dauda da abubuwan da suke basu dace ba ina ta fahimta game da abin da ya shafi shi wannan kula da gashi shiryarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin wannan baban ɗaya take da sauran babubbuka na wato sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin a cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ko mu ce ɗabi'a shi baya zurfafawa cikin abu kuma baya gazawa komi tsaka-tsaki yake to haka na abin da ya shafi kula da gashin ma wato tsakatsakiye ne baya zurfafawa wato kullum kawai menene daidai shiga shiga shi a wanke kullum a ce manzo sallama ya hana haka domin za mu ga hadisan da suke nuna cewa sallallahu sallama ya kasance yana kula da gashin ne yana wanke shi yana sarce shi yana sa mishi wata sa mishi wannan mai amma gibban me ma'ana gibban wataran wataran kina dan haka shiryarwar shi wato baya barin shi haka nan baya kula da shi kuma Allah baya dauka wane zaman to shi zai dauke mishi lokutan shi sai hadisi na farko a cikin wannan babin Al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddathana Ma'ruf ibn Isa qala haddathana Malik ibn Anas an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض wannan hadisin hadisi ne ingantacce Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Haid baban dake bayani cewa mace mai haila takan wanke kai mijinta kuma ta sarce mishi wannan kan a hadisi daga umuna aisha ya dala tabbata a gari da take cewa kuntu urajjilu ai usarrifu mana na kasance ina sarci ra'asa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kan annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallama mana ta kasance takan yi mishi wannan hidima ta sarce mishi kai ko gashin kai ta ce wa ana ha'id a lokacin ko kuma a yayin halin da ina mai jinin al'ada wani hadisi yana nuna mana mustahabbancin kula da gashin kai da kuma sarcin shi kuma wannan wato gashin gemu shi ma taba'an ne ga gashin kai wani daga wasu hadisan da za su zo suna nuna mana nassanta mana cewa manzon salama yana kula da kan shi gashin kan shi da kuma gashin gemu shi kowanne ana wanke shi ana sarce shi ana sawa mishi mai abu na biyu hadisin yana nuna mana cewa wato mace mai jinin al'ada tsarkakakka ce hannunta mai tsarki ne sassanin jikinta duka mai tsarki ne sai dai ko wurin da jini ya taba wannan shine da jinin ya taba zai zamanto najasa ne amma ita umuman gabaki ɗayanta tsarkakakka ce sabanin yahudawa wanda su idan mace tana haila a cikinsu to sukan ware kama ba a zama da ita wuri guda ba a cin abinci da ita sai a mata wurin ta har sai ta kare so sai ta dawo cikin mutane to wannan sabanin shirar musulunci dan haka a musulunce mace ana yin kisna'u biya kullu shay illa nikah au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka dai tsarkakakka ce kuma hadisin yana nuna mana mustahabbancin mace ta yi mubashara mana ta ɗauki nauyin kula da mijinta kaga nan wato sarce gashin kai ɗaya ne daga cikin ayyuka na hidima wa miji to tun daga wannan duk wani aiki da ya kasance wani abu ne wanda za a ma miji tun daga jikin shi wato abincin shi tufafin shi duka wannan hadisin yana nuna cewa wato an so mace ta fuskanci wannan kuma ta rika tashi da wannan aiki kamar yadda mata annabi sallallahu alaihi wasallama suke mishi kuma yin hakan ibada ne ina ta fahimta da haka mace ba kwanta ba za ta yi kawai mijinta da ita da shi shikenan sai a wasu ɗan lokuta ta zamanto kowane lokaci mai hidima ce wato ga mijinta da haka dai hadisin yana karantar da mu game da mustahabbancin in an bar gashin kai to a rika sarce shi ana tsaftace shi a sai hadisi na biyu a cikin wannan baban حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات شمعنا حديثي حديثي ne wanda yake a cikin isnadin shi akwai da ifanci mana isnadin hadisin wannan da ifi domin arrabe bin sabi hafiz ibn hajar yake cewa saduqun sayyi'ul hifz ya mana saduq ne amma a cikin haddan shi akwai akwai muni ana samun matsaloli a cikin haddan shi haka na isnadin akwai yazid bin aban ar-ruqashi shi ma wannan arraƙashiyu yawa shi ma wannan wato da ifi ne kamar yadda shi hafiz ɗin ya faɗa wani hadisin imamul bai ya fitar da shi a cikin shu'abul iman da ashaikh da abu shaikh al'asubahani a cikin akhlaqun nabi sallallahu alaihi wa sallama dukan su ne daga hanyar arrabe bin sabi da haka dai hadisin a isnadin shi akwai rauni haka na imamul albani ya raunana shi a cikin muktasar na shama'ilul muhammadiyya a wannan hadisi daga Anas dan Malik yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahana ra'sihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana yawan wato sawa gashin kanshi mai mana yana sarce shi kuma yana sa mishi mai wa tasriha lihiyatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kuma yana yawan wato sarce gashin gemun shi wa yukthiru alqina annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita alqina malace ita wannan alqina'u qita'atu qumashin tuda'u ala ar-ra'si tahta al-imama wato wani kyalle ne wanda shi wannan kyallen akan sa shi ne a dora shi a saman kai kafin a naɗa rawani ake sa shi wannan ƙyallar mala ce ba a da stihimali dahan bayan an yi an wato an shafe kan da mai wiqayatan lil imama ana sanya shi ne dan a kare shi wannan rawanin min athari dahan daga tasiri ko alama na wannan man da aka shafa saboda idan aka shafa man aka sa rawani kaga rawanin zai mi zai dauki wannan athar na wannan man ko baka ba to wannan sallama yukthiru alqina yakan yawaisa sa wani kelle bacin ya shafa man sai ya sa wani kelle akan sanan sai ya rada rawani saboda shi wannan kyallen zai kare wannan rawanin game da samun alamar wannan man da kuma yayi datti ina ta fahimta shi ma'ana wa yukthiru alqina sai ce hatta ka anna thawbahu thawbu zayyati sai ce kai ka ce ma kamar wato tufar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar tifar mai ta'amuli da mai wajen tatsar shi ko sayar da shi a gadin mutumin da ya kasance wannan shine halin shi za a samu waɗansu atar alamu ko gurabe na wannan man saboda ka yana yawan ta'amuli da shi to wannan jumla cewa hatta ka anna thawbahu thawbu zayyat imam ibn kasir yake cewa a cikin wannan yace fihi gharabatun wa nakara wato a ciki akwai garaba kuma akwai nakara saboda mi wato wannan wannan jumlar ta saba ma da yawa ko kuma shirar annabi sallallahu alaihi wasallam umuman domin duk wanda ya kasance wannan shine sifar shi kaga zai kasance za a gani kenan waɗansu mai a wajen shi wannan kuma ya mana ya yi nisa game da shirin ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam a ce a samu irin wannan tare da shi kai balma jabir ya rawaita hadisi daga gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ma ya ga wani da irin waɗannan sifar to yakan mishi inkari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani kan shi fici fici babu wannan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai je samu ba wato abin tsabtace gashi abin tsabtace kai fa yusakkinu ra'sahu ko sha'ra ra'sihi mana ya daidaita ya wanke ya daidaita gashin kanshi haka ne da ga wani jikin shi da datti yake cewa shin wannan ba zai samu ruwa ba ya je ya wanke ya tsabtace kayan shi da haka dai wato wannan jumla idan muka ɗauki cewa hatta ka anna thawbahu ana nihin tufafin shi to akwai nakara a ciki an gane ko da ka ba tabbata ba a ce wai tuhon shi kullum kamar mutumin da yake sai da mai ai kusan mutumin da yake sai da mai yanda yake daga yi ko ina mu za ka ga man kuma mai duk inda ya taba ka to duk wata ƙura duk wanda ci in ya zo yakan tsaya a wajen ina ta fahimta waɗansu malaman sun fassara shi cewa a thawb ba su fassara mu cewa tufan shi sun fassara cewa wannan alqina din wannan dan kyallen da yake sawa bayan ya shafe kanshi da mai kaga yakan sa kyalle sane sa rawani ko to suka ce at-tauba anan ana nihi shi wannan alqina din wannan kyallen zaka ba ana ni ba ana nihin kamisin shi ba ko rida'in shi ko imamu shi ko abin da kama da haka don a wannan ta wannan tafsirin ne kaga zai zama to kenan kenan babu la iskala saboda dama yayi da aka sa man kuma aka dora shi a sama kenan dole ya zamanto kaman kyallan da mai mai ta'amuri da mai yake amfani da shi amma in aka fasara cewa towa ake nihi to wannan ba kenan ma'ana ba ta tsayuwa ba ta dawa daidai da sauran wato nassosi wanda suke siffanta mana siffar shi da tsaftar shi da sauransu ina ta fahimta da aka dai wani hadisi yana nuna mana cewa sallallahu salama yakan sanya mai a kan shi kuma ya sarce shi hakanin gemun shi yakan yawan wato sarce shi kamar da can muka fara cewa da ma'ana ba kawai wannan daidai ne shi bane kullum sarcewan yake yi lokaci zuwa lokaci don kula da gashin kai a ce kullum ana cikin wannan hali ne na mata su da suke da wannan amma maza ne kenan duk lokacin da aka bukata shi kan ya buƙaci a mishi sai a mishi sai zama gibban kenan zo ku ci zuwa lokaci a sai hadisi na gaba malaki cewa haddathana hannadu bin sari qala haddathana abul ahwas an ash'ath bin abi sha'tha an abihi an masruq an aisha qalat in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam لا يحب التيمم في ظهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل أولا حديث إمام البخاري الإمام مسلم سر وشيشنا حديث متفق عليه حديث إن كتشي shi wannan hadisin na ummu na Aisha ne da Allah tabbata a gare ta take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce ko da yake annabi sallallahu ya kasance a halin shi la yuhibbu tayammun yakan san damantawa mana yakan san ya gudanar da al'amuran shi da dama ta ce fi duhurihi a cikin yin tsarkin shi mana idan zai yi arwalla kenan kenan fi duhurihi idza tatahhar kenan idan zai yi arwalla ko idan zai yi tsarki yayin da zai yi tsarkin ko ya zama arwalla ko ya zama wanka ne tace wa fi tarajjulihi idza tarajjal haka nan yayin da zai sarce kanshi kina haka nan a cikin sarce kanshi idan zai sarce kai to yakan farawa ne da ɓangaren dama kafin ɓangaren hagu to haka nan ma idan zai shafa man ma yakan fara shafa ma ɓangaren dama sannan ɓangaren hagu sai ce wa finti alihi haka nan sallallahu alaihi wasallam a cikin sanya takalmin shi wanda idan zai sanya takalmi yakan fara sanya kafar dama sannan sai ya gabatar da kafa wato ta hagu dama sa'annan hagu shine finti ali a wannan hadisi haka imam at-tirmidhi ya kawo shi anan imam al-bukhari da sauran malamai sun dada cika cewa wa fi sha'anihi kullihi kenan banda ma waɗannan abubuwa da aka zana tsarkin shi sarce kan shi sanya takalmin shi sai a ƙarshen hadisi suke cewa wa fi sha'anihi kullihi ai annabi sallallahu alaihi yakan san damantawa ko yakan gabatar da dama cikin dukkan al'amuran shi naka imamu nawawi yake cewa qa'idatu shar almustamirra yace ka'ida ce ta shari'a wadda take ta gudana haka take har kullum shine istihbabul bada bil yamin istihbabu al bada'atu bil yamin mana wannan ka'ida ce wadda take mutsarida kullum tana nan a shar'ance so ake mutum duk abin da zaka yi ka fara da ɓangaren dama shine fi kulli ma kana min babi takrim amma wani yana kasancewa ne a cikin dukkan abin da a cikin shi akwai karamci kenan abu ne wanda yake kyakkyawa ne kaga irin su tsarki irin su arwalla mana kuma ka ce tsarki ba muna nihin wancan tsarki ba na kazamta na ka ce tsarki muna nihin arwalla ko irin su wankan janaba da sauransu to ne kan gabatar da ɓangaren dama akan ɓangaren hagu hakanan idan ya shahi ko gaisawa ne ko badawa ne ko karɓa ne duka waɗannan an kan gabatar duk da abin da ya kasance abu na karamci ne to suna nan salama ta gudana ko shari'a ta gudanar da cewa za a gabatar da dama ne an gani sai cewa makana min babin ihana amma abin da ya kasance abu ne wanda yake marasa kyau abu ne wanda yake walakancaccen abu abu wanda yake ba shi da wani daraja ba shi da wani karamci to fastuhibba fihi at-tayasu to wannan an so sai a gabatar da hagun abubuwa waɗanda suke wanda ba su da karamci kuma abin da yake nuna haka hadisin da abu dawud ya rawaito daga ummu na aisha da Allah tabbata gare take cewa kanat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yumna li tuhurihi wa ta'amihi ta ce ransu da salama hannun shi na dama ya kasance da yin arwalla ne kuma da yin wankan mana na tsarki haka nan da abincin shi da sauransu ta ce wa kanatil yusra li khala'ihi amma hannu hagun ta kasance ko ya kasance yana amfani da shi ne gaban da ya shahi tsabtace abin da ya shahi bayan gari da sauransu wa kana wa ma kana min adha kina duk abin da ya kasance da abin kazamta ne to ana gabatar da hagu an gane ko in dama ne in abubuwa ne na karamci sai a gabatar da a dama don haka dana sallallahu ya kasance a tsarkin shi wato sarce kan shi sa takalmin shi da abubuwa nake na karamci ne yakan gabatar da dama akan hagu haka na cikin al'amuran shi daga baki daya yana haka al'amuran amma na karamci an gane ko in kuma abubuwa ne wanda suke kishiyar wannan to akan gabatar da hagu ne sai hadisi na gaba hadisi na 35 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا جبا عبد الله بن مغفل yake cewa نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana ani tarajjuli game da wato sanyawa kai mai da kuma sarce shi ya hana mutum ya shagaltu da wannan kullum sai ce illa gibban ai illa hinan min ba'd hinin kenan kenan lokaci bayan lokaci na mala ya fasara mana cewa gibban zai zamanto kenan al-yawm ba'da al-yawm kenan wataran wataran kenan kika ai yurajjilu sha'rahu wa yunazzifahu wa yuhassinahu min waqtin li akhar wanda imam al-albani ya yi bayani wannan cewa kenan wataran wataran ne yakan sarce kanshi ya tsabtace shi ya kyautata shi min waqtin li akhar kenan wataran wataran daga wani lokaci zuwa wani lokaci mun ce wannan kuma daidai bukata kenan kenan an bukata ta kama kenan ya samu wani rikicewa ko ya yi fata-fata ko kuma ya bushe duka sai a daidaito shi a maido shi da yake ina ta fahimta ibn al-arabi yake cewa muwalatuhu tasannu'un wa tarkuhu tadannus wa igba'uhu sunnah wato yake cewa mutum kullum kawai ya rika kula da gashin shi sarcewa sa mai aski wana sarcewa sa mai sarcewa sa mai da waye da sauransu yace wannan wahaltar da kai kana abin da ba a sa ka bane babu fa'ida amma kuma hallau ka bar shi haka nan kullum ba ka sarcewa kana wankewa kana sa mishi mai wannan kuma kazamta ne sai ce amma a rika kula da shi wataran wataran wannan yin hakan sunna ne na ta fahimta da haka sai shi kamar da muka faɗa asalin ashe gashin mu ba ne amma in ka bar shi to ikramin shi kuma ya zama dole saboda umarni na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka da shi ma wannan hadisi yana mana kenan wannan abin da magana sallallahu alaihi wa sallam yana yi na sarce kai da wanke shi da sa mishi mai da sauransu ba haka ba kawai kullum shi ne ke a in bukata ta kama wataran wataran sai hadisi na gaba haddasana al-hasan ibn arafa qala haddathana abdus salam ibn harb an yazid ibn abi khalid an abi al-ala al-audi an humayd ibn abd الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان yatarajjalu gibba a hadisin Humayd bin Abdurrahman yake cewa an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yace daga wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a jahalatu rawi la tadurru ko kamar da suke faɗa jahalatu as-sahabi sahabi a cikin isnadi ba a san kowa a ce an rajulin to la ta duru saboda su sahabai kulluhum udul dukan su wato kenan adalai ne hadisan su karbabu ne amma inda a ce a cikin isnadin ne can yace an rajulin to dole sai an samu kowa an ba haka ba hadisi ya zama da shi an gane ko annabi ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lalle ma'akin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana ya tarajjalu gibba ya kasance yakan sarce kanshi ya sa mishi mai ya kula da shi wataran wataran kamar dai hadisin da ya gabata an gane ko da haka shi wannan hadisin da muka karanta a cikin isnadin shi wato akwai rauni kamar yadda Imam Al-Albani ya raunana shi a cikin Mukhtasaru Shama'il amma ma'anar shi da wanda ya gabata duka ne don haka dai ma'anar mai kyau ce amma a sinadin akwai rauni da wani hadisi ne muka zo ƙarshen babin babu ma ja'a fi tarajjuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da haka dai haka shi ma tarajjul abin da ya shahi kula da shi gashin shi asalin gashin yana daga cikin sifatul khalqiyya ko Allah ta'ala ya halicce shi da shi shi gashin da kuma kula da shi da abin da ya shahi wannan kaga can a bancin ya kare mana bayani game da abin da ya shafi sifar gaba ɗaya sifofin shi gaba ɗaya kuma yanzu yake biya na kulla babi saboda bukatu akwai wasu bayanan da ya kamata a ƙara akan waɗancan wanda suka gabata sai babi na gaba babu ma ja'a fi shaibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baban da ya zo yake bayani game da abin da ya shahi furfura ta annabi sallallahu alaihi wasallama tunda mun ga gashi kenan kuma akwai daga cikin sifofin shi ko yanayin shi akwai furfura to ya ya furfura yake game da gashin shi shine kuma zamu gani inda cewa da sanda suka gabata an yi bayanin cewa furfurar shi yan kaɗan ce zamanin kuma zai kawo wasu ƙarin hadisan da za su ƙara fayyace mana waɗansu a bayanan da a can baya mu same su ba kamar da malamai dai suka bayanin cewa hadisai ingatattu wato sun nuna cewa furfurar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda aka samu a jikin shi el kaɗanci shay'un yasir jiddan abu ne ɗan kaɗan sosai kuma wato an same su ne a jikin shi a wurare guda uku kamar da shi anas kin ya ibada labari a wani hadisin daban wurare guda uku aka samu furfura a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cewa lam yaqtadib rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da dai annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba ba salalle a wurfurar shi wanda za mu gani akan sabanin malami akan ita wannan ya san ko bai sa ba wanda baban da zai biyo baya akan wannan baban shine baban da ke bayanin sa lallan annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon shi shine babu ma jaa fi khidab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda zai biyo baya to dan haka yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da dai bai taba sanya furfura bai taba samun ya balalle a gashin shi ko farin gashin shi sai yake cewa inna ma kana al-bayan yace kawai inda aka samu furfura a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa في أنفقته وفي الصدغين وفي الرأس آه نبذ من حديث وانا كما امام مسلم يا فتر دش yace wurare guda uku ne aka samu na farko yace fi an faqatihi an faqa shine wato ma baina dhaqani wa shafati sufla abin da yake da kankanin nan haba da kuma wannan lebe na ƙasa to a tsakankanin nan an ɗan samu furfura wannan a ina kenan a gemu kenan ko sai ce wa fi sudghaini as-sudghaini shine ma bainal aini wal udhun daga idanun mutum zuwa kunne shi kaga akwai gashi na ana zaga mutane mafi yawa ma suna haro horon ne daga tsini-tsinin nan sai ga yana hawa yana hawa musamman in wuri zai gaba daya in zai fara yana samu a sama daya biyu daya uku amma yana so zama fari gaba daya to bai fara daga tsaka daga nan nan yake fara shi ya rika tahiya har ya cinye kan gaba daya to an samu a sudugai kenan bangaren gefen fuskan shi na dama da na hagu anan ma an samu sai ya ce wa fi ra'asi nubazu sai ya ce haka nan akan shi an same su ɗaiɗaiku can da can to wannan su ne wurare uku gefen fuskokin shi wato gemun shi daga haɓa zuwa wato leɓen shi na ƙasa da kuma waɗan kaɗan a cikin kanshi sauran su ne wurare uku da aka samu furfura a kan manzon sallallahu alaihi kamar yadda zamu gani a cikin waɗannan hadisai waɗanda za su a hadisi na farko a cikin wannan baban hadisi na talatin da bakwai ko da shidda حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في سدريه ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم أولا حديث إمام البخاري يروي تشيش أتشكين كتاب المناقب baban sifar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da hadisi ne ingantacce a katada yake cewa qultu li anas bin malik katada yace nace ma anas dan malik hal khadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shin wai ma'akin Allah tsira da mun Allah tabbata a gare shi ya sanya wa wato gashin shi wato lalle mana fulfurar shi kenan farin gashin shi ya sa mishi lalle Ƙala sai Anas ya ce lam ya bulug zalika ai Annabi sallallahu alaihi wasallama kanantan furfurar shi da kadan din bai ma kai ya sa lallan ba saboda ba a ganin su bare ma sai in mutum ya yi kokonto ne yake ganin su ɗaiɗaiku don haka yake cewa kenan bai kai bai sa wannan lallan sai ce ina ma kana shaiban abin sani kawai ya ce ai wasu wani ɗan furfura ne furfurori kaɗan fi su dugaihi mana a gefen fuskokin shi kenan gefen fuskokin shi dama da walakin sai ya ce abubakirin cewa ne inama kana shaiban fi su dugaihi a wasu ruwayoyi shai'an fi su dugaihi badalin shaiban shai'an duka dai ma'ana kusa ɗaya ne ma'ana cewa dai kaɗan ne wani abu ne kaɗan a gefen fuskokin shi ko kuma ce a 'yan furfurori ne kaɗan a gefen shi na fuskokin shi sai ce walakin abubakarin sai dai abubakar radiyallahu anhu khadaba ai shi ya sa lallewa furfurar shi kenan ya sa kenan yayi rini ko kuma mu ce yayi kumshi bil hinna'i da lalle wal katam da kuma kattan shi ya lalle mun san shi ko shi kuma ko da hausa kattani ko kirtani ke cin shi ko menene shi ma yana na wasu abu ana sai da shi wajen masu sai da wannan itacen na wanda suke shin hudawa musawaran ko ana samun shi kwanan tana neman shi ba dai ban same shi amma kashi laraba akwai shi shi lalle ja yake sawa shi kuma kattan yakan sa baki to idan aka hada su sai su ba da wani launin da shi ba baki bane shi ba sha bane galiban ma ba mutum bai zo kusan ka bai riƙa riya to bai gane in daga nesa ne kawai baki zai gani an gane to idan mutum ya haɗa su sukan ba da wannan launin to abubakar radiyallahu anhu ya autar waya an ce walakin abubakar wa umar mana sun yi sun sanya wannan lalle da haka da wani hadisi yana nuna ƙanantar ko rashin yawan furfurori a jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaka cewa hadisi na gaba na 38 haddathana ishaq ibn mansur wa yahya ibn musa قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس قال ما عددت في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته illa arba asharata sha'aratan baida a shi wani hadisin hadisi ne ingantacce imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnadin shi hakanan abd bin humayd a cikin al-muntakhab dukan su daga hanyar abdurrazzaq imam al-albani ya inganta wani hadisin a cikin mukhtasar shama'il da haka hadisi ne ingantacce a daga thabit yake cewa daga anas kidala tabbata a gare shi yake cewa ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليهيته يتي معنى ban ilge ba mana ban ilga ba a kan annabi gashin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma gashin gemun shi mana na ilga mana ban samu ba illa arba'a asharata sha'aratan baida ba ce kawai gashi goma sha biyu ne farare masu furfura kenan da kan shi da gemun shi duka wannan wanda aka ce akwai tsakankanin a haban shi da nan ɗin shi da gehinan fuskokin shi da kuma ɗan watsi a dukkan su ci goma sha hudu wannan shi ma yana nuna maka kanantar ko kuma rashin yawan wannan furfura ta annabi sallallahu alaihi wa sallam حديثنا ثلاثين ترى حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء وإذا لم يدهن رؤي منه أجمعنا حديث إمام مسلم يفتر دشي أشكل التافي شي كتاب الفضائل بابا فرفرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو حديث نين قاتشي a hadisin jabir ɗan samura haƙiƙa an tambaye shi wa qad su'ila haƙiƙa an tambaye shi an shaidi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam game da furfura ta annabi sallallahu alaihi wasallama kinan yaya take yawanta yaya lamarin yake faqala sai yace kana idza dahana ra'sahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya shafe kanshi da mai lam yura minhu shay ba a ganin wannan furfura saboda kananta ta saboda kuma idan ka sama man kai mana ka sama gashin mai kaga zai rika wulkiya to nan waɗannan bakaƙen za su cinye farin ba a ganin farin saboda mana saboda kaɗan kinsu idan ya shafa mai ba a ganin furfurar sai ce wa idan lam yadhin amma idan bai shafa man ba ru'iya minhu to akan ganin waɗannan ɗaiɗaikun da sauran hadisai suka faɗa shi ma dai wannan yana nuna mi cewa wannan furfurar kaɗan ce kamar da sauran hadisan suka bayyana sai hadisi na arba'in ko arba'in ba ɗaya haddasana muhammadu bin amr bin walid alkindiyul kofiyu قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهوا من عشرين شعرة بيضاء وانا حديث شما حديث ني انغاتشتش امام ابن ابن ماجه يا fitar da shi a cikin kitabul libas hadisi ne shi ma sahihi ne kamar yadda imam al-albani ya inganta shi a cikin sahihul jami a hadisin abdullahi dan umar yake cewa innama kana shaibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin sani kawai furfurar annabi sallallahu alaihi wasallam nahawan min 20 sha'aratan baida ai kusan kamar gashi guda 20 ne farare kaga wannan baya cin karo da wancan wancan ya ilga shi abin da ya gani a ilgen shi amma duka dai in ka hada kusan 20 sha hudun ma yana ciki ina kan gani wasu ran zaga wani ya ƙara wani ya rage shi dai duka dai aka kai aka kawo dai ba su wuce ashirin kamar da ruwayen duka suke nunawa wasu kuma suka ce a kowanne ya faɗi ne a halin da shi ya gani ko ya ilga saboda farfara ai ana ƙara kwanakai suna ƙaruwa ne na watan da ya wuce sai ga cewa musamman mutum yana cikin wasu 'yan abubuwa haka farfaran ƙaruwa suke da gaugawa sai hadisi na gaba 41 haddathana abu kurai muhammad bin al'ala qala haddathana muawiyah bin hisham an shayban an abi ishaq an ikrima an ibn abbas qala qala abu bakr ya rasul allah kad shibta qala shayyabatni hudun والواقعه والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كبرت shi ma na hadisi hadisi ne ingantacce imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'in shi kitabu tafsir a baban suratul waqi'a imam al-albani ya inganta shi a cikin mukhtasarush shama'il a hadisin abdullahi dan abbas yake cewa qala abubakar abubakar da dala tabbata a gare shi yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah qad shibta mana kai kai furfura mana nan ma ne ce ya'ani abin nihi zahara zahara fiki zahara fika athara shayb mana nabi sallallahu alaihi wasallama wato alamun tsufa ya fara bayyana a gare ka mina thiqali wa da'fil badan wa nahawihima mana na nauyi da kuma raunin jiki da sauransu mala ce fa huwa la yunafi ma sabaka min qillati shay wannan baya cin karo daga game da abin da ya gabata na cewa furfuran shi kadan ne an gane ko nan da yace mishi shibta mana ka ka tsufa kenan mana tsuwa na yana nihin raunin jiki da kuma manyanta ƙala sai manzo salama ya ce ma abubakar radiyallahu anhu shayyabatni hudun ai suratu hud ita ce ta tsufatar da ni suka ce ma'ana da'afatni wa wahanatni wa wahanat izami wa arkani kenan ta raunar da ni ta raunana ƙasusuwana da kuma sasannin jikina me ya raunana shi shine hud suratu hud wato saboda irin abubuwan da yake cikinta na bayanai na ambata alamu da kuma irin tashin hankali na yinin kiyama walwaƙi'a haka ne ce da suratul waƙi'a ita ma akwai bayanai game da tashin kiyama da rikicin kaza da kaza da sauransu hakanan walmursalat da amma ya da kuma idza shamsu kuwirat wato duka waɗannan a suna bayani ne game da halayyar tashin kiyama shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa waɗannan surorin su ne suka raunana jikin shi su ne suka tsufar da shi duk da cewa gashin furfurar a jikin shi kaɗan ne amma tsufan ya bayyana saboda tunanin da tashin hankalin waɗannan waɗannan surori na kamar nusar salama yake cewa a wani hadisi duk wanda yake so ya ga kiyama ra'ayil ayi kaman ana yi a gaban shi yace to ya karanta idza shamsu kuwirat idza sama'u fatarat da idza sama'u shaqqat yace waɗannan ka karanta su za ga kiyama kaman filmin a gaban ka ana yin su malamai suka tara sallallahu alaihi wasallam abin da yasa wannan abin ya ya dame shi har ya raunana shi har ya haifar mishi ɗan furfurar da ɗan kaɗan wanda ake ambata mana wato shi ba kanshi ba yake ji wa kanshi yana ji wa wato al'umma shi ne tunanin yaya za su kasance wannan shi ne ya dame shi har ya samu wannan rauni na jiki na tsufa da kuma ‘yan furfurori da aka samu a jikin shi sai hadisi na gaba 44 حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن الصالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها شمعنا حديث حديث إنه إنه imam al-albani ya ingata shi a cikin muktasaru shamari wato shi ma da wannan hadisin kaman hadisin da ya gabata ne kaga can hadisin da ya gabata abubakar ne ya tambaye shi amma a wannan ruwaya qalu sahabbai ne suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah na raka kadi shibta suka ce muna ganin sallallahu alaihi wasallam ka tsufa an samu ɗan furfurori a jikinka ƙala sai ya ce adi shayyabatni hudun akhawatu yace ai wannan furfurar da ake gani a jikina tunanin kiyama ne wato suratul hud da 'yan uwanta masu zartattukan kiyama wasu ruwayoyi ya ce da suratul haqa da da irin su iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar da sauransu duk waɗannan su ne suka haifar ma da annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan hurfura da haka a shekhu doktor abdulrazak yake mana bayanin cewa wato shi ƙur'ani wani hadisan suna nuna mana bayani game da girman tasirin alƙur'ani da kuma girman fa'idar shi alƙur'ani ga maho ba ga kowa ba ga wanda ya tsaya ya lura da ƙur'ani ya hankalci ma'anonin shi kuma ya san abin da ƙur'ani yake faɗa an gane domin wato duk mutumin da ya karanta ƙur'ani har ƙur'ani mashi irin wannan tasirin to zai kai wata mataki na nagarta da tsarkaka da kuma rabauta duniya da lahira yan salama tasirin ƙur'ani karanta waɗannan surori da kuma sanin abin da surorin suke ɗauke da shi shi ya haifar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato waɗannan abubuwa wato wanda muka ji na tsuha da kuma fitar mishi da waɗannan ‘yan furfurori kaɗan to shi da duk da ke cewa duk mutumin da ya rura ya yi tadabburin alkur'ani haƙiƙanin tadabburin shi to ƙur'ani zai liƙa ka da lahira ne za ga cewa himmantuwanka da kulanka duka game da abin da ya shahi wannan yini mai girma wanda yake gabanmu shi ne za ka rika damuwa da shi an gani ko ba tare ba da mutum ya fawwata ko kuma ya sariyar da masalahohin shi na duniya dumanu salama daga cikin addu'o'in shi yana cewa Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina ko ya Allah kada ka sanya duniya ita ce mafi girman abin da yake gabanmu kenan duniyar ma tana daga cikin hamminka amma kar ta zama ita ce mafi girma kenan wannan yana mana ishara cewa za ka kula da duniyanka ko ka kula da lahiranka kuma na Allah ta'ala ke cewa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama hasanallahu ilayk ma'ana ka lura da duniyarka ka gina duniyarka an gane masalahohinka rayuwarka bukatunka na 'ya'yanka wannan duka musulunci ya baka dama ka je ka yi ƙoƙari ka yi hoɓɓasa in ma kai kasala a nan zargin ka za a yi ka kasa taimaka wa kanka wajen gudanar da rayuwanka da na iyalanka da sauransu wanda za kira ka rago kenan ba kai abin da ya dace ba amma ka tashi ka jajirce ka samar ma kanka abin da za ka rayu da na iyalanka ka wadatar da kowa ka tashi da tarbiyyarsu da abin da suke bukata musulunci yana haka jinjina maka zai amma a hakan kuma kadda ta kasance ita duniyar ita ce a gaban ka sama da lahira wannan shine ake magana ina ta fahimta wanda zaka zo ka wofintar da ita lahirar ka manta ma da abin da abin da aka halice ka dan shi ka manta da tauhidi da shiri game da haduwa da Allah da guzirin lahira to wannan ne ake zargi an gane da haka duk mutumin da ya lura da alkur'ani ya yi tadabburin shi hakikanin tadabburi to qur'ani zai gadar maka da takawa alkur'ani zai gadar maka da ɗabi'a ta guziri game da yinin kiyama da kuma shiri game da wannan amma sabanin mutumin da ya shagaltu da duniya kamar mutumin zai kasance wato mafi girman hammin shi ita ce duniya kawai ya zai samu duniya kuma ƙarshen ilimin shi shine cewa wato yayi duk in kaga damuwar shi da abin da in kaga shi yana tagumi in kaga hurar shi ta yawa ba fa lahira bace ina rasulullahi sallallahu alaihi a shi duniya ce to wannan shine abin zargi shine mafi ma'ana abu mafi muni ga mutum ko za ka yanzu mafi yawan mutane da suke yin hurhura wala mafi yawa ba da lahira ba ce ba da lahira ba muke gaskiya damuwar duniya ne matsala kaza matsala kaza matsala kaza to ba haka ake so ka zama kamar nasu alaihi sallama duniya amana lahirar ta dame ka kuma kada ka saryar da a duniyarka za ga irin waɗannan wanda shi duniya ce ta dame shi ita ce shuguli shagilƙin shi in ya rashin lafiya ma dan ita ne in yana damuwa dan ita ne kaga sai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaskatu akan shi da yake cewa ta isa abdud dinar wad dirham wal qatifa wal khamisa idza u'tiya radiya wa idza lam yu'ta lam yarda duk mutumin da zaman to duniya ce ta dame shi duk damuwar shi ita ce ba ruwan shi da lahira to wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yana gaskatuwa akan shi yake cewa ya taɓi ya yi hasara hancin shi ya turmuzi a ƙasa bawon kuɗi bawon dukiya ko tufafi nau'i kaza da nau'i kaza da nau'i kaza ga mutum shi in ya samu duniya to shi kenan ana zaman lahiya in ya rasa ta kuma tashin hankali wannan shi ne wato ba a so ko kuma bai kamata ba ga mutum musulmi ya siffantu a da wannan sifa da aka dai annabi sallallahu wato damuwar shi lahira ce da aka haka kamata kowa ya kasance kuma wannan damuwan da lahira da kula da alkur'ani da mu'amalar da yake dauke da shi shi yasa mutum za ga cewa ya gyara al'amuran shi za ga ya seta ka ya dora ka akan hanya da take miƙaƙa za ga duk abu na kirki yake da samun kuzari wajen yin shi kuma da abin da ya kasance mummuna ne za ka kana dan a kaffa kaffa game da shi ina ga insha Allah kenan za mu tsaya akan wannan hadisi a cikin wannan baban da hadisi biyu suka mana saura insha Allah darasi na gaba sai mu tashi a kansu mu da sasu ko mu shiga sauran hadisan da suka gabata wannan dai shine wato sunna ko shiryarwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shahi gashin shi da kula da shi da wanke shi da sarce shi da kuma sa mishi wato a a mai da kuma hadisin da yake mana bayani game da abin da ya shahi furfurorin shi da kuma sababin shi abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala bayan mu ladan kuskure Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته